الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أواتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولا وسبحان الله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أسافير ونوني ميتار البركة نتلاتا ishirin biyar da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga muka zuwa madina shekara dubu daya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da 28 da watan hudu watan abril miladiya haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagoranci a jiya mun kai ƙarshen suratul shu'ara yau za mu tashi farkon suratul naml sai allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kamar da muka bayani yau za mu tashi farkon suratun namali suratun namali makiya ce ta da aya guda tas'in da uku ko in ce tamanin da goma sha uku wannan sura ta sauka a garin makka tana karantar da mu babban abin da take bayani a kansa shine akan abin da ya shahi aqida kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta domin samun tsira nan duniya da gobe alkiyama tana kuma bayani akan abin da ya shahi har yau abin da ya shahi annabtar wasu annabawa da bayanin su da kuma bayanin cewa inin alkiyama ba shakka ba kwankwanto kowa zai tashi gaban Allah subhanahu wa ta'ala malaman usulul tafsir Allah ya ji kansu suka ce wannan sura suratul namali tana da cikin surori guda uku wanda suka sauko lokaci ɗaya wanda kai tsaye Allah ya saukar da su mutataliyat kuma aka jera su a alqur'ani mutataliyat suka jirantu na farko suratul shu'ara'i ita ta fara sauka a wajen tanzili sannan kuma sannan sai suratul namali bayan namali ta sauka sai kuma suratul qasas ta biyo baya haka malaman usulul tafsir suka ce suka ce wannan surori in ka dibi duka manhajin Allah subhanahu wataala da ya istimali a wannan surorin kusan wani aka abin da suke karantarwa usulubin wa'azin su usulubi ne guda amma babban abin da yasa aka sanya mata suratul namali kamar da imam muhammad as-sabuni alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa wannan suran an suna mata suratul namli li'anna allah ta'ala zakara fiha qissatan namal domin allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci labarin tururuwa a cikin watan wannan surar babban abin da take karantawa tana bada labarin annabi musa tana bada labarin annabi dawuda da annabi sulaimana to tururuwa ta yi abin a zo a gani magana ta farin da Allah ya fara ba da labari waton na tururuwa kenan shi yasa wani suka ce sai aka yi isti'malin wannan kalmar aka sanya ta ba tururuwa ba ce kuma farkon abin da ya shiga cikin waton ya fara zance a cikin alkur'ani mai girma ubangiji subhanahu wata'ala sai ce farkon aya ya ce tasi wayannan harufa guda biyu malaman tafsiri gaba daya sun tafi kan cewa Allahu a'lam bi muradihi bi zalika daga ciki akwai Dr. Muhammad Abubakar Gumi rahimahullahu ta'ala in ka dibi littafin sa da yayi akan abin da ya shafi watan Raddul Adhan ila ma'anil Qur'an da yazo kan wannan aya Ibn Kasir ma ya fassara ta haka Imam Tabari ma ya fassara cewa wa'annan kalmomin guda biyu na daga cikin abin da ake kira mu'jizati na alqur'ani mai girma ana nuna muku cewa alkur'ani gagar misali ne duk iya larabcin mai larabci duk irin karatun shu'ara akin da ka yi in ka karance wato tun daga asarul jahili har zuwa asarul nahada ka kawo kutankwacin alkur'ani dai Allah na ta wato na tahdidin ka ba za ka iya kawowa ba sai Allah ce tilka ayatul qur'ani tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin Allah ce tilka kalmar tilka ismul ishara ce lil ba'idi amma usukuban subhanahu wataala sai isti'malin ta anan wato kuma lil qarib ake nihi ai hada ai hadihi wannan tunda an ce tilka ko kamar yanzu a bakar Allah ya ce alif lam mim sai Allah ce zalikal kitabu ai hadal kitabu wannan littafi to anan ma sai ka ce tilka saboda al ayatu nan musaddai muannas ne sai Allah ya kashi kuma asiga ta mi ta muannas sai Allah ce tilka ayatu ai هذه الآيات وإن آيوين دا أكي كرن تدمو وإن الله سبحانه وتعالى يسوك دسو أكنك كي النبي الله النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي آيات القرآن سوني آيوين القرآن al-mu'jizu fi bayanihi wanda ya gagari kowa wajen bayaninsa duk da za mu taru lawishta ma'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira duk aljanu da mutane a samu masu sangwarkin nan duniya wani suka iya tsara labaru a zauna a kacce a ka misalin kwatankwacin alkur'ani Allah ya tahridi wallahi ba wani muridi da isa ya kashi wala tana shi ba wanda isa ya ka kwatankwacin alkur'ani mai girma to Allah ya ce wannan shi alkur'ani watan ya gagari kowa ya kawo misali sai Allah ya ce wa kitabin mubin ai kuma masu suka ce wa kitabin mubin wannan wawul ataf ce kuma ya kai atafi ana buƙatar a kawo badali a kawo wani abu wanda ba abin da aka yi bayani ba amma sai Allah subhanahu wataala kuma ya atafi akan abin da yake ni cewa wannan ayoyin alqur'ani wa kitabun mubin shine littafi kuma bayyananne da duk wanda yake tafakkuri yake tadabburi yake tsayaya kutsa a cikin ma'anan alkurani kusan akwai karatu zalla akwai muna karatu kuma akwai muna fahimta akwai mutum zai karatu zai saki littafi gaban malam ya karanta shi amma bai fahimce shi ba muna fahimta wannan karatu ake ce masa akwai kuma karatu bi tadabbur mutum zai dinga karatu sai ya dinga tadabbur har zai yi istintajin wani abu wani hukunci a cikin karatun da yi to shi ake cewa karatu kuma shi ne Allah yake bukatar mu wa alqur'ani Allah ya ce afala ya tadabbaru alqawla me yasa ba za ku yi tadabburin alqawl wannan alqur'ani ko afala tadabbaru alqur'ani ba za ku yi tadabburin alqur'ani ba ku tsaya ku hankalta ka tsaya ka tadabburi ka lura kwarai ka zurfafa bincike da tunani cikin alqur'ani da girma Allah ce ai da ka da wajen ba wajen Allah yake ba la wajadu fi ikhtilafan katira da an samu sabani mai yawa amma qur'ani babu sabani a cikin sa sai Allah ce tilka ayatu wato shi wannan alqur'ani ayo ayatul qur'ani ayoyin alqur'ani ne abin karantawa sannan kuma wa kitabin mubin littafi ne wanda yake ne waje Allah subhanahu wataala bi ma'ana abana Allah fihi al-ahkam Allah subhanahu wataala ya bayyana da dukkanin hukunce hukunce sai sa Muhammad bin bin sabuni rahimahullahu ta'ala wani malami a saudiya sai da ya rubuta littafi al-mu'asir akan tafsiru ayatul ahkami duk wata aya ta shahi hukunci na fiqhu sai da malami istintajin ta kafin yayi su imam al-qurtubi su riga yashi amma wani suka ce wannan shine tafsiri mujizi kuma tafsirul mu'asir akan ayatul ahkami wanda ana buƙatar duk wanda zai tafsiri to ya dinga bincike a cikin wannan abubuwan domin akwai wasu ayoyi a cikin alqur'ani su suna karantar da fiqhun rayuwa ne Allah ya samu dace sai Allah ce hudan wa bushra hudan wa bushra lil mu'minin alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun
Allah ya ce hudan wa bushra lil mu'mini shi alqur'ani wannan da ake karanta muna hudan shari'a ce alqur'ani subhanahu wa ta'ala alqur'anin da Allah ya sabkar wato shari'a ne kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد الله يتي قل كغيا مسلم هو, لل... هو للذين آمنوا هدى وشفاء شيء القرآن كما سو إيماني هدى شريعة دم إيماني القرآن ينا دورا شيني أكن تفركي مديدتي تفركي دزيك كذوا الجنة domin cikin alkur'ani za ka sami umarni kuma za ka sami annahayu za a ce kayi kuma za a ce ka bari to in kai abin da Allah ya ce sai ka samu dacewa da aljanna ya Allah ka samu dace da aljanna idan kuma ka nisanci abin da Allah ya hane ka sai kuma Allah ya kare ka da azabarsa ya Allah muna tawassuli da wannan karatu na alqur'ani ya Allah ka kare mu ka kare uwaye mu da wannan azaba ta taka sai Allah ce hudan shi alqur'ani shiriya ne wa bushra kuma yana bushara yana yin mutane garwatan albishiri to suwa yake wa albishiri sai Allah ce lil mu'minina ga masu imani maluman da su suka ce me yasa Allah ya keɓance masu imani kadaya domin ana samun musulmi da zai shiga wuta ba kowane mai imani kuma zai shiga wuta ana samun musulmi ya shiga wuta amma ba a samun mutum da imani ya shiga wuta jama'a muna fahimta suka ce hudan wa bushra lil mu'minina shi qur'ani shiriya ce kuma sannan waton bushara ce da dukkanin mai imani kamar da Allah subhanahu wataala ya bayani a farkon suratul kahfi cewa alqur'ani ana wa mutane bushara wanda suka yi imani alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba sai ce walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira bihi liyunzira ba'san shadida ko من لدنه من لدن ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا kaga masu yau yana bushara wa masu imani cewa anna lahum tabbas Allah ya ce suna da ajran hasana lada mai girma ibnu kasir Allah ya ji kansa ya ce ajran hasana ya ce aljanna ya Allah ka bamu aljanna to Allah ya ce hudan wa bushra lil mu'minina to kamar ka tambayi Allah su waye masu imani sai Allah ya zabo ya siffata mana masu imani sai Allah ya ce allazina yuqimuna as-salata sune waɗanda suke tsayar da sallah bi ma'ana yu'addunaha alal wajhi al-akmal bi khushu'iha wa adabiha wa arkaniha sune waɗanda suke bayar da sallah suke yin sallah akan watan fuskar da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarta irin yadda Allah madaukakin sarki yace ayi sallah kusan akwai masu yin sallah akwai muna yin sallah akwai wani kawai yana dai buga goshi ne wani in ka tambaye shi farillan sallah ma sai ce ka wannan sai an ga su aka rama kallahu shi farillan sallah bai sani ba bal ma an taba tambaye wani ladan shi farillan arkanul islam rukunnan musulunci yace guda uku ne kuma musulmi ne yana sallah wai arkanul islam guda uku ne to ina da an tambaye shi watan arkanul salati farɗa rukunan sallah to malamai suka ce ya ga ce yuqimuna salati yuqimuna sala ba wai suna zuba su ce Allahu akbar a'a na farin suna ba da ita yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bayar ya za ka ba da sallah da Allah ya ce a bayar sai ka je makaranta shi yasa kullum kiran da malamai suke yi suke muna mu tashi zuwa karatu wallahi sallah ba ta yi ka iske babannin kana shi ba kamar kasuwanci bane ka iske babanka na talla kuli kuli ka taso bibiyar bibiyar kana saidawa ita sallah sai an koya shi nan kawai za a gwada maka ne ga yadda zaka abin nan bibiyar ake karba amma can wasu kai karatu shi yasa shugaban halitta bai yi wasa ba sai da mala'ika ya karantar da shi sallah da annabi aka karantar da shi sallah kuma sai ya karantar da sahabbansa sallah da ya kare sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli duk wanda zai sallah to in zai sallah ya irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sallan manzon Allah akwai khushu'i ana suka ce khushu'i shine tarku tarku duniya mutum ya bar duniya sai ya fuskanci Allah subhanahu wataala duk wani abu na rayuwar duniya tunani sai ya bar shi wallahi wani sai ya zo ya kabbarta sallah sai ya tuna ashe yana biya ta shika 25 wani sai ya kabbarta sallah sai ya tuna ka ai dazu ko ya tai wajen sayya ya baro canji wani sai ya kabbarta sallah sai ya tuna ai dinki shi yau su kai randebu da da tayar wani sai ya kabbarta sallah sai ya tuna cewa mata ta dace shinkafa ta kare wani sai ya tuna ya kabbarta sallah sai ya tuna cewa ai an an ce an katse huta an katse ruwa ko kuma duka bai tashi tuna ba sai ya zo cikin sallah wani balma bi wani yana son ya tuna wanda ke biya bashi shiga sallah da ya kabbarta sai tuna da wani da wani da wani na bai su bashi haka nan babu khushu'i a ciki malamai sun rubutu daga ciki akwai Muhammad bin Muhammad Albani Nasiruddin Al-Albani yayi rubutu akan al-khushu'u fi salah kaje ka dibi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai Allah ya ce alladhina yuqimuna as-salah su ne wanda suke tsayar da sallah ga khushu'i sannan ga rukunnanta ga kuma farillanta ga ladubbanta domin sallah akwai ladubba gare ta bayan Allah ya ce yuqimuna salat sai Allah ya ce wa yu'tuna zakka kuma suna bayar da zakka ba sa ruwa duke da Allah subhanahu wataala ya basu game da abin da Allah subhanahu wataala ya basu na dukiya Allah subhanahu wataala ya ce ba sa ruwa su sallah kaga sallah a cikin alqur'ani mai girma sai da Allah subhanahu wataala ya ambace ta watan wurare da dama malam suka ce kusan 60 so 62 Allah ya kira sallah a Qur'ani so 62 kuma inda Allah ya hada sallah da zakka so 29 cikin Al-Qur'ani in kana karanta Al-Qur'ani Allah ya kira as-sala as-sala as-sala har so 60 60 da tara in manta ba 62 a wani wuri sannan kuma 29 Allah ya hada sallah da zakka yuqimuna as-sala wa yu'tuna az-zaka wanda suka ce wannan dalili ne akan cewa zakka wato babba abu ce a cikin addinin musulunci bal ma ta cikin rukunan rukunan musulunci guda biyar sallah ta ce rukuni ta bi wanda duk wanda ya bar sallan to babu addini gare shi da mutum ya bar sallah to ka same kabla san shi kenan min jayi an kare da shi kafiri ne da sallah in mutum ya barta to shi kenan ya sake yanzu ba shi ba addini sai ya koma kuma kalmar shahada to Allah ya ce alladhina yuqimuna as-sala su masu imani nan daga cikin siffofin su Allah ya ce yuqimuna as-sala suna tsaye da sallah mun karanto a baya a suratul mu'minun Allah ya ce qad aflaha al-mu'minun sai ta alladhina hum fi salatihim khashi'un game da sallah suna khushu'i kaga siffa ce ta masu yin sallah a dinga yin sallah da khushu'i sannan kuma siffa ce ta masu imani ana yin sallah da khushu'i sai Allah ce wa yu'tuna zakata suna bayar da zakat dukiyarsu suna fitta zakkar dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su domin ita zakka dukiyar zakka da ake raba mu bayan Allah kazanta ce ta dukiya yanzu misalin ka gane zakka ba wata abu bace kai ne ka ɗauko tufafin ka masu dauɗa kwamfule biyar ko goma ka wanke kaga ruwan kwanin ya suke kaga su daga mutum ya zaba sai balle mutum ya zan kazami kaga tufafin za su yi wasu kasu nan kamar an ji kamalku sun yi wani dauɗa sun yi wani abin nan to haka ce kamar me zaka da wannan ruwa akramaka Allah a ce tufafin ka ka wanke su tsaf sai wannan ruwan kuma ka ce kai ruwa suka ce ba za ka zubda ba a salon ko a titi za ka sha aske wa'annan ruwan za a yi abinci da su ba su abinci za ka sha za su yi budin baki an yi sarrafa shi da su kaga kazanta ce miye su zubda za a yi to haka zakka take a cikin dukiyar masu kuɗi dukiyar ka ce in ta kai nisabi to wannan ya san wannan ruwan daudar haka wannan kuɗin zakka take idan ka sanya cikin tufafin ka kuma ka sanya mi ka sanya kazanta cikin kuɗin ka ka sanya kazanta dole ka zubda ka baiwa bayan Allah da Allah ya farlanta a baiwa zakka kuma kullum muna kira da masu kuɗi kowane mai kuɗi ya kokari ya kusanci malamin Allah ya dinga karantar da shi waya ake zanka ya ake bayar da zanka amma saboda rawan bayan Allah ya zanka jika biyu kuma hada alfahari kullum yana baka zanka jika biyu ko sabinin gidan shi ba ta sai wallahi wani ko sabinin gidan ne ba ta sai jika biyu in za ka bayar ka ba da abin malamai sun daga cikin maksudi da Allah ya fallanta zanka don a rage talauci cikin al'umma dan a rage talauci ne wa kusan Allah da zai kai da ka rage talauci ka fitta zakkan miliyan goma raba ta biyu i miliyan uku uku ka bai wa ɗanka wanda ka ga ya dan fara tasowa shi ma baɗi ya hidda in ka fidda wani ya fidda baɗi sai ga kowa an fara ragewa amma kullum ka rike daga kai kuma zakkan masu kuɗin daga su sai ɗiyansu sai matansu in ga daga mutum ya ba matar ɗin ɗare zakka ba mu sani ba ko wani akar maka la ya ga mai tana da zakka ko musu Allah ce ina kadi karanta tauba Allah ya yi bayanin sinfin da ya kamata a bai wa zakka ga bayan Allah suna fama da ruwan sabara budin baki kai kullu ya ka ci kaza da firiti bayan Allah suna wawa wallahi wani ruwan sabara ma bai samu ba wani ruwan sabara bai samu ba wani ma akar maka la wai jira yake sai ka zo ka ya ci shi na bukatar a bashi la hawla wala quwwata illa billah Allah ce lisa'ili wal mahrum in zaka bayar da wanda ya tambaya da ma wanda yana jin kunya da tambaya wani sai ka zo gidan shi kai karamin murya wai matsayin shi na mai kuɗi mai kuɗin garin ku sai ka zo gidan shi kai karamin murya sai zai shiga gida ya ce ma diyaye to kun gani abinda ake ga mu kenan ba wasa da kuɗi kai ba wasa da kuɗi shi kuma ya manta ba dubara shi bace Allah ya samu Allah ne ya ba shi in ga dama dare da Allah ya ga dama wallahi sai Allah ya karbi kuma bai da za a yi wannan a ga cikin garin nan Allah ba su duke ana ambatar jikin masu kuɗi yau ko silifa ba su da silifa bai mallake silifan kan shi ba sai an taimaka mai an saya mai ashe na fi zalika la ibra la aya akwai abin lura Allah ya baka ka kyautata wa ahsinu haka mutanen ƙar suka cewa suka cewa qaruna suka ce mai ka dinga kyautatawa wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ka kyautata yadda Allah ya kyautata Allah ya baka ba tare da kai mai komi ba to ka kyautata yadda Allah ya baka to Allah ya ce wa yuqimuna as-salata wa yu'tu zakata suna tsayar da sallah sannan kuma suna bayar da zakka sai Allah ya ce wa hum bil akhirati sai Allah ya ƙara tikrarin damiri Allah ya ce wa hum su wayannan masu wannan siffa bil akhirati game da lahira irin alkiyama cewa za a tada mutum bayan ya mutu Allah ya ce mutinuna suna masu yakinin tabbas za su tashi gaban Allah subhanahu wataala ni imani na gaskiya da tabbacin cewa lalle tabbas zai miku gaban Allah subhanahu wataala kuma sai Allah ya tambaye shi wallahi wani abu ina mutum na tun cewa ko alkiyama da bai shi da mutum na tunanin wani al'amari na rayuwa in ya aikata za a tashi gaban Allah yau mutubar sara'il a ce kai na kai yi shi wallahi ba za ka aikata ba to Allah ce su game da lahira Allah ya ce yuqinuna suna masu yaqin da tabbaci ba shakka game da tashi ina alkiyama tabbas sai Allah ya tada su kuma sai Allah ya sa kan kama kowane dan annabi Adam malumai shugabin ne masu kuɗi talakawa wane ne kowa sai Allah ya saka mai da aikin da ya dace da shi in ma khairu fa khairu in mutum ya ga alkhairi a nan duniya in ya je alqur'a ina alkiyama alkhairi zai gani Allah ya sa mu ga alkhairi in mutum ya ga kuma mummuna to Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai hada shi da mummuna Allah ya kare mu da mummuna sai Allah ya ce innal ladina innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum na'am zayyana lahum a'malahum فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون
Allah ya ce innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun ulaika lahum ulaika alladhina lahum su'ul azab wa hum fil akhirati humul akhsarun Allah ya ce innal ladhina tabbas wa'inda la yu'minuna bil akhirati ba su yi imani da inin alkiyama ba cewa Allah zai tayar da su bayan sun mutu za su tashi Allah ya bibi al'ayyukansu suka aikata nan duniya mai kuɗi a tambaye shi yaye da kuɗinsa wace hanya ya samu wace hanya ya sa gaye Allah ya tambaye ka shekarunka mike wa Allah subhanahu wa ta'ala kana ta fanka ka hizbi ka haddace yar kasan kasuwa Allah zai tambaye ka ya haƙuƙuwan al'umma baka tauye ma'auni ba mace a gidan mijinta Allah ya tambaye ta wai kin ba da haƙƙin mijinki miji Allah ya tambaye shi ka bai wa matarka haƙƙin ta dan ta Allah zai tambaye shi game da haƙƙin babansa uba Allah ya tambaye shi game da haƙƙin dan da to Allah ce innal ladina la yu'minuna bil akhirah kaga wanda ba su yi imani da inin alkiyama ba cewa duk wa'annan abubuwan za su faru na Allah zai tambaye kowa da kowa to Allah ce zayyana lahum a'maluhum haqiqan mun kawata musu ayyukansu ai mun kawata musu ayyukansu mummuna sai suna ganin abin da suke yi na kirki ne sai mutum ya dinga ganin abin da yake yi ai ba komai bane abin da yake ba wani abu bane sai na ganin ai wanda ma kaza yake ka san babban musiba a rayuwa babban musiba a rayuwa a waye gari cewa ni nan ban iya gano laifina sai da kullum laifin wani nake hangina ba wani ba nawa ba laifina bai dame ni ba gani nake kamar ni ba asumi ba ni laifi amma kullum wani na sanya mu wani nan idanu shi kawai ga yadda yake na sabon Allah wani na daga cikin abin da ke kai mutum halaka sai mutum ya dinga sabon Allah bai sani ba kakin ajima fa idza saghiru kabirun sai ga karamin abu ya zama tomi babban al'amari wajen Allah subhanahu wataala Allah ce innal ladhina la yu'minuna bil akhirati lalle wa inda basu gaskata aina al qiyama ba zayyana lahum a'malahum ay zayyana lahum a'malahum al qabihati qabihata hatta ra'awha hasna Allah ce mun kawata musu ayyukan su mummuna sai su kuma suna ganin abin suke yi kikkiawa ne Allah ce fahum ya'mahun su suna cikin dimuwa su rasa gabas da yamma ba san inda za su yi ba sai mutum ya ta kame kame yana kamun tahi ba sai inda za shi ba sai Allah ce ulaika alladhina lahum su'ul azab ulaika alladhina Allah ce kaga masu wannan siffa wa'anda ba su yi imani da inin alkiyama ba ba sa tunanin tashi Allah zai tambaye su kamar da Allah ce wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin shi watan bai tunanin Allah zai tambaye shi to Allah ya ce lahum su'ul azabi suna da mummunar azaba Imam Muhammad bin Sabuni rahimahullahu ta'ala da Ibn Kasir Allah ya jikansa suka ce ai ashaddul azabi fi duniya suna da azaba matsananciyar azaba nan duniya Allah zai musu azaba nan duniya har ma wasu suka suke cewa bil qatl wal asra wa tashriji kaga su ga sunan su zamanto ɗan duniya ai duniyancin ma mutum duniyancin ma na sa mutum ya manta lahira ko sannan ga sunan wasu a kashe su sannan kuma kullum kokari suke yi su dinga sa dukiyar su wajen batar da wajen batar da mutane kan addinin Allah Allah ce ke a ƙarshe fasayunfiqunaha summa takunu alai summa takun lahum hasra alaihim hasratan summa yughlabun a ƙarshe za ta kasance hasara gare su Allah ya kare mu to Allah ya ce wa hum fil akhirati humul akhsarun kuma su ne a lahira wani suka fi kowa hasara al-akhsar sai Allah gashi sifatun ala wazn al-af'al sifatun ala wazn af'al sun fi kowa asara asara ta duniya asara ta kuma inin alkiyama babban asara mutum yayi asarar imani wallahi ba asara a duniya kamar a waye gari kai asarar imani ka idan kaga mutum yayi asarar imani to yayi asarar komai a rayuwarsa Allah ya kare mu da yin asara ta imani Allahumma jaddid al-iman fi qulubina ya Allah ka kare mu da imanin mu ya Allah ka kare mu duk abin da zai sanya mu yi asara ta imanin mu to Allah ya ce masu wanda basu imani da Allah ba suna cikin imuwa sannan kuma suna da mummunar azaba nan duniya kuma suna da mummunar azaba a gobe alkiyama sai Allah ya ce wa hum fil akhirati humul akhsaruna idan aka je alkiyama su ne za su yi asara Allah ya kare mu da wannan asara sai Allah ya ce wa innaka latulqal qur'an وإن إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أواتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون
Allah ya ce wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim Allah ya ce wa innaka lalle kai shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya ce latulqa alqur'ana kana karban wannan alqur'ani kana amsar wannan alqur'ani min ladun hakimin alim daga wanda yake alhakimu bitadbiri khalqihi gwani ne akwai hikima cikin sha'anin jiya da lamarin bayunsa sannan kuma al'alimu wanda yake masani bima fihi salahihim wa sa'adatihim game da abin da yake da kwai ciki na watan jin daɗin su da kuma watan abin da yake gyara gare su al-imamu zamakhshari malamin luga yake cewa wannan ayar da Allah ya ce wa inna innaka tatlaqal alqur'ana min ladun hakimin alim yace shimfida ce Allah subhanahu wa ta'ala yayi domin Allah yana so ya bashi wani labari shimfida ce ake wa alqur'an kai wannan Allah wa innaka lalle kai annabi kana karban wannan alqur'ani min ladun hakimin alim daga wanda yake alhakim wanda yake gwani sannan mai hikima cikin jujjuya sha'anin bayunsa yau kana tun kana dan karami kana jariri sai a waye gari ka fara zama a waye gari ka fara rarahe a waye gari ka fara tashi a waye gari ka fara gudu a waye gari kuma gashi tsuha ya zo maka kana mai kuɗi ka koma talaka kana talaka ka koma mai kuɗi kana jahilinka a waye gari kuma ka zama malami kuma sannan kuma kana malami sai a waye gari kuma sarranka ya jiran jayi ka wannan hakimun ne shi Allah ya san akwai hikima a cikin wannan wannan al'amarin Allah subhanahu wataala sannan kuma alimu Allah ya san duk abin da yake mai kyawu ga dan annabi Adam abin da zai amfani mutum Allah ya san shi shi yasa sai kaga kana neman abu sai Allah ya hana maka shi ka neman abu sai Allah ya hana maka shi wani wallahi yana ta nila wanda kaga yana neman bak Allah ya hana mai Allah ya san ku dalilin me yasa ta yi lokacin da shekara yake neman bak akramaka Allah eh aka ba shi ta yi university dan iska zai komowa wanda ka gana ta kwado goya ta yana ta dako Allah ya tashi ta dako Allah ya san hikima da kuma a cikin ilimin Allah ya san dalilin da Allah ya sayar masa kanan saboda shi na yin kuɗi kuma zai fara ka'in mata cikin gida Allah ta kale shi ko abin da zai ci ma sai wahalshe shi an taimaka mai kuma a taimaka mai ba wani da kaga Allah ya bar shi na ta neman ya tara ya samu mulkin nan Allah ya san in aka bashi ba zai yi alci ba zalunci za shi sai kullum aka sa shi kullum yana cikin ɗan adawa ba zai ci mulkin ba wannan kuma da kaga Allah ya bashi mulkin damun dai Allah mai istidraji ne dan ma Allah ganya kuma sai Allah ya tura shi jahannama ya Allah ka kare mu to shi Allah hakimun ne malamai suka ce wannan watan tamhidi ne sai Allah subhanahu wataala sai ya yi shimfida sai Allah ya zo da development yanzu an yi introduction sai Allah ya zo da development sai Allah yake cewa id qala musa li ahlihi inni anastu naran sa'atikum minha bi khabrin aw atikum bi shihabin bi shihabi qabs la'allakum tastalun Allah ce wa id ka ambata ka tuna ya annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam iz qala Musa li qawli ahlihi yayin da annabi Musa ya ce wa iyalinsa malaman da suka ce nan annabi Musa lokacin da ya fito da garin Madiyana zuwa garin Misra daga shi sai matar shi ne sai kuma Allah ya ce li ahlihi ga iyalin shi a shi ga mace daya matar ka daya ana iya kiranta iyalin in ji malaman tafsiri suka ce mace ɗaya ana iya a kira ta da iyalinka gashi Allah ya kira annabi Musa wa iz qala Musa li ahlihi ka tuna ka ambata lokacin da annabi Musa ya ce wa iyalinsa matarsa da ya auro daga wani bawan Allah da yake Madiyana wanda mafi yawan malaman tafsir sun tabbatar ba annabi Shu'aibu bane bawan Allah ne na gari wanda annabi Musa ya je Madiyana har yayyo aure sadakin ta ita kadai wannan yariyar kiyon shekara goma yau dan an maka mace daraja gare ta dan an gwada maka mace daraja gare ta shekara goma yayi aka ba shi bacci Allahu akbar kaga yanzu wallahi kaga me yasa kaga matan daraja ke gare su a da yanzu ma suna da daraja su ne suka kada darajar su sai suka watsu wawur sai ya zama to gashi nan har tunkiya ta yi mace daraja wani wani bangare saboda ta ta ta walakanta da kanta abu wata wallahi da abaga ta gwara ka sai gwara abaga tunkiya ka ta kiyo ta aiwa maka iya masu albarka watan aure da ita kuma kaddara ce kasan kaddara wallahi kaddara ne kana aura gashi ga tara saboda babu karatun addini ba karatun boko ita la la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ba makaranta ba boko duniya ce ta sani me amfani aure wannan wace daga rawan disco shikenan sai duk inda ake wata matsala tana can kaga ba ta da amfani to kaga annabi Musa sai da shekara goma da bi annaba mace daraja gare ta shekara goma yayi aka bashi mace shekara goma amma za ku kama jiki shekara goma yayi aka bashi mace da ya taho bala suka ce to ya taho ne cikin lokacin sanyi ana tsananin sanyi shi da mata ta su biyu ta rike da sanda ta kuma gashi sai suka baje saman hanya sai ɗimuwa ta same shi ta mutum ya rasa ina ne rashi ga annabin Allah ya bata cikin dare ga shi shi da matatai sannan kuma ga sanyi sai ya tsinka ya huta Allah ce in tsala Musa li qaumihi li ahlihi inni anastu nara yace ni ai absartu na tsinkayi naran huta yace sa'atikum min hadi khabri zan je in kawo muku wani labari in samu hanyar da wataƙila ina ce wajen wancan wutar to an ɗora musamman hanyar za ta kai mu garin misira za mu kai egypt za yi egypt ya ce ta yi ina tafi wajen wannan ina tafi wajen wannan wutar zan samu waton hanyar da za mu huce mu zuwa ƙasar misira au atikum bi shihabi qabsi ko kuma in zo muku da yula watan garwoshi ƙanƙashin wuta la'allakum tasqalun ta yi wannan da wannan garwoshin sai ku dan jije jikin ku samu dan dimi a san in ana zafi ku ta tana dan abin da ke cikin watan abin da ke in ana sanyi ku tana da cikin abin da ke dan kawo kika ji dan sauki sauki irin misalin dakunan da ba irin na na yan zamani wanda an cika shi da karu tsohin da in ga zo in ana sanyi sai ga an ciko majmil da da garwoshi da wuta saboda ɗakin ya ɗauki ya ɗauki mi ya ɗauki gumi sai ce la'allakum tastaluna kawo wannan wutar yayi ku juje jikin ku sai ku dan samu saukin ku dan samu ku dan samu saukin saukin wannan sanyin haka annabin Allah annabi Musa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim wanda ba nan bane Allah ya ambaci annabi Musa a cikin alqur'ani malaman ulumul tafsir suka ce Allah ya kira annabi Musa Musa Musa cikin qur'ani so 136 so 136 Allah ya kira annabi Musa shi ne annabin da aka fi kira cikin alkur'ani mai girma sai Allah ya ce aya ta gaba فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين Allah ya ce falamma ja'a hanudi ya an buri kaman fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin Allah ya ce falamma ja'aha yayin da annabi Musa ya iso wajen wannan hutar da yan tsinkaya nudiya sai aka kira da ya zo abin da ya gani malaman da suka ce annabi musa ya zo ya iske wani icce tsanwashar cikin sauta na tashi icce ne tsanwashar icce tsawa cikin sauta ke tashi masu suka ce ba huta bace haske ne mafiya yawan malaman da suka ce haske ne dan Allah subhanahu wataala yana yana irin istimalin wannan kalimati kadibi bakar ma Allah ce masaluhum kamasal ladhi istawqada naran naran ana aibi bana nuran haske ne wanda ya kunna fitila haske to suka ce wannan hutar da annabi Musa ya tsinkaya ba huta ba ce haske falamma ja'aha lokacin da annabi Musa ya zo wajen wannan watan wutar da yake gani kamar huta ce da ya zo wajen wannan sai ga abin mamaki ga icce huta na tashi a cikin wannan iccen ƙara tsanwa yake kuma yana ƙara kyawu ba haja in ji malaman tafsiri nudiya sai aka kira annabi Musa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim an burika man fin nari albarka at-taqdis tsarkakewa ta tabbata ana ƙara ziyaratul khair ƙarin alkhairi da kuma samun lada ya ƙaru ga wanda yake cikin wannan wutar wanda yake wannan wannan bakin itaciyar ta wutar wato albarka tabbata gare sa malam suka ce wannan ana maganar annabi Musa ne farkon maganar da annabi Musa ya ji maganar Allah subhanahu wataala kenan dan maganar Allah ce yace Allah ya ce nudiya an buri da sai aka kira kaga ba a kawo saka fi'lin mabni liman lam yuzkar fa'iluhu wal fa'il huwa Allah subhanahu wataala sai aka kira annabi Musa aka ce an buri ka albarka ta tabbata ga wanda yake a wannan bangare na huta wanda yake wannan huta wa man haulaha da ma wanda yake gefen ta na mala'iku haka ibnu Abbas waton Allah ya kara masa yarda yace wa man haulaha ai mala'iku ne me yasa Allah subhanahu wataala ya fara gabatar da annabi Musa buri kamar finnadi ba fara wa man haulaha ba suka ce dalili su mala'iku sun sha jin maganar Allah subhanahu wataala shi annabi Allah annabi Musa yanzu ne fara jin maganar Allah sai aka fara da shi sai kuma aka nuna mai cewa akwai wasu halittun da ba shi ba akwai wasu halittu kuma tare da shi a wannan wurin sai Allah ce subhanallah rabbil alamin tsarki ya tabbata da ubangiji wanda yake ubangijin tahlikai baki daya Allah subhanahu wataala kenan ya tsarkaka tanazzaha amma la yuliqa bihi Allah ya tsarkaka akan duk abin da bai dace da shi ba shi Allah wato in ka dibi kana karanta tauhidi irin tauhidul asma wa sifati na da sifofin da Allah ya siffata da kansa da shi abinda ake da bukata ka tabbatar ma Allah subhanahu wataala kar ka wuce gona da iri kuma kar ka rage wa cikin sifofin Allah subhanahu wataala wa subhanallahi Allah subhanahu wataala ya tsarkaka rabbil alamin ubangiji wanda yake al'alim na halittu baki da sai Allah ce ya Musa ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim wa alqi asak falamma فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب sai ya ce يا موسى لا تخف dalili إني لا يخاف لدي المرسلون
Allah ya ce ya Musa innahu ana Allahu al-azizul hakim Allah ya ce ya Musa sai Allah ya kira annabin Allah annabi Musa Allah ya ce ya Musa ya kai annabin Allah annabin Musa innahu yadda al'amarin yake ana Allah al-azizul hakim ni Allah ne ne al-aziz ni ne Allah sai dai kawo kalmar Allah don duk duniya ba wanda ake kira da kalmatullah sai Allah subhanahu wataala inni ana Allah lalle ni ne Allah subhanahu wataala al-qawiyul qadir wanda shi Allah mai karfi ne kuma ya gagari kowa al-aziz mabuwayi إني أنا الله العزيز الحكيم سنكما الحكيم الذي يفعل كل شيء بحكمة وتدبير wanda Allah yake aikata dukkanin komai cikin hikima cikin dukkanin komai kaga Allah subhanahu wataala akwai hikima da Allah subhanahu wataala sai wannan kaga Allah ya kira annabi Musa sai Allah ya ce wa alqi asaka asratu taha sai Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika bi yaminika ya Musa ataha ni a hannunka wanda suka ce ai da mu a alqur'ani mai girma in kana tadabburin qur'ani zaka ga duk sura ai aka kawo tarihin wani annabi ko kuma tarihin da za a maimaita shi a cikin alqur'ani idan ka je cikin wata sura zaka iske akwai abin da babu cikin waccan surar sai ka ce kuma nan akwai abin da babu a waccan surar kaga a kwaha Allah ya tambaye annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa ni a hannunka ya kai annabi Musa qala hiya asa asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami to nan sai Allah ya ce masa kaga an tambaye shi a can kaga Allah ne bukata tikrari sai aka tambaye shi wa alki asaka jefa sandarka an sai yana rike ina rike da sanda wa alki asaka sai annabi Musa ya jefa umarni aka ba annabi Musa ana ba shi umarni kuma sai ya jefa فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب lokacin da annabi Musa ya ganta ta hatazzu ai ma ta taharraku tana motsi lokacin da ga tana motsawa ka annaha jami kamar kana cewa karamin maciji ne mai dan karan gudu irin tsari wani shine kaga macijin da fi kowane tsari abin nan maciji gudu tsari gashi karamin sili ne kuma gashi dan karan gudun tsiya lokacin da Ali Musa ganta a haka walla mudbiran sai ya juya baya sai ya juya sai ya ɗauki takari sai ya ruga da gudu sanda ce yake rike aka ce ya jiwa yana jiwawa ra'aha ka annaha janun tahtazzu sai gata kamar watan tsari tana motsi tana gudu gul har ma wanda cikin da suka ce tafi walƙiya watan sauri kulik haka shigan ta wuce sai Musa ya tsorata kamar kai ne ka kai misalin adaji ka kabbarta sallah kai kuma an ce Allahu akbar kuma babu kowa tare da kai in ba Allah ya sa akwai abin da ba sai ga mutum ya ya ya dauko cinansa to haka da Musa yana jiwa sanda sai ganta ni ta zama cijiya walla mudbiran tallace sai ya juya mudbiran sai ya juya baya walam yu'aqib malai su suke tabo su suke sabani wajen fassara kalmar walam yu'aqib su suka ce ai walam yu'aqib bai jiyo ba walam yaltafit suka ce ai walam yu'aqib walam yaqib bai tsaya ba da ya juya ya ruga gudu bai tsaya ba suka ce a'a juyowa ne addayi ba duka da su dai malamai suka ce abu guda ne walam yu'aqib annabi Musa ya juya baya ya tafi ya ruga da gudu sannan kuma bai wai gobe ya kalli wannan sandar sai Allah ya dakatar da shi ce ya Musa ya kai annabin Allah annabi Musa dole ya tsaya kaga Allah na kira sai Allah ya ce ya Musa la takhaf kakka tsoro Allah ke gaya wa annabi sa la takhaf kakka tsoro aqbil a wata a wata a wata sura ko ka fuskance ni ka zo Allah ce la takhaf kakka tsoro shi yasa malamai suka ce idan ka rike Allah subhanahu wa ta'ala muddin ka zama cikin bayan Allah nagartattu to kaka ji tsoron komi idan ka rike Allah har ma Dr. Muhammad Annabulsi rahimahullah ta'ala yake cewa idza kana Allah ma'aka faman alayka in Allah na tare da kai to kaka ji tsoron duk wanda yake adawa da kai in Allah ya jewa ma kuri a yace sai kayi in duk garin ga an taro an ce ba kai ba in Allah ce sai kayi sai kayi to kuma duk garin ga an ce sai kayi Allah ce ba kai wallahi ko ina baka zuwa in Allah na tare da kai kaji tsoron komi in ka rike Allah sai Allah ya kasance tare da kai ihfazallah yahfazuka ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka a duk inda kake abin da ke sanya mutum ya zamanto Allah ya dinga baka taimako shine kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala adarul istifa fattaqullaha mastata'tum da ka ji tsoron Allah gurgurdan iko ga wurin ka samu Allah kuma sai ka kiyaye sai kuma Allah ya dinga kawo maka taimako wala yansurannallaha man yansuru wala yansuran Allah man yansura maf'ulu bi ai fa'il kenan Allah zai dinga taimako wanda ya taimake sa Allah ya taimake mu baki daya Allah ya ce wa annabi Musa la ta khafka ji tsoro inni la yakhafu ladayya mursalun tabbas anni wajena manzanina ba sa jin tsoro ai in gani manzanina ba sa jin tsoron kowa inji Allah subhanahu wataala Allah ce mai kai na daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala da ka ji tsoro a wajena manzanni ba sa jin tsoro sai Allah ya ce a ta gaba إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه ya yi إنهم كانوا قوما فاسقين
Allah ya ce illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim Allah ce illa man baddala malum suka ce wannan istisna'il munqati' ana wani labari kuma sai Allah ya keɓance abin da ba shi ake zance a kansa ba ana bayanin annabawa inni la yakhafu ladayya mursalun sai Allah ce illa man baddala sai wanda ya canza illa man zalama sai wanda ya zalunci kansa kaga ba da ba da annabawa ake ba suka ce wannan khitabi ne da mutane illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in cikin sauran mutane wanda ba manzanni ba wanda yayi zalunci sannan kuma ya canza bayan ya zalunci kansa to Allah subhanahu ba'da su'in bayan ya aikata mummunan aiki mutum ne ya aikata sabon Allah subhanahu wataala sai kuma ya dawo ya tuma Allah subhanahu wataala sallati fa inni ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne kuma mai jinki kuma Allah ce wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada Allah ce ni mai gafara ne ina gafarta ma duk wanda ya tuba kuma yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya agata aiki na gari sannan kuma Allah ce thumma hatada sannan kuma ya shiri sai Allah ce wa adkhil yadaka Allah ce wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi innahum kanu qauman fasiqin Allah ya ce wa adhi ya kai annabin Allah annabi Musa ka shigar da yadaka hannunka fi jaybaka a waton eh me yake da suna kamar wurin wuyar rigarka dan malam suka ce aljayb wuyar riga ne ba aljuhu ba malam suka ce aljayb wato ba hannu ba aljuhu ba ne wuya riga shi ake cewa aljebu asalin kalmar larabci daga wasa kuma ana isti'malin aljebu sai a ce sai a ce aljuhu to Allah ce wa adkhil yadaka fi jaybika annabin Allah ka shigar da hannayenka hannunka fi jaybika a wuyar rigarka ta khurju bayda'a hannun zai fito yana mai haske yana mai walƙiya yana mai haske min ghairi su'in kuma ba tare da cutarwa ba ba haske na cuta ba na kazuwa ko kuma wani abu na darban a'a haske ne wanda ya zai zamanto watan dalili hujja ta biyu zuwa fir'auna sai Allah ce fi tis'i ayatin a cikin ayoyi guda tara kaga wa'annan abubuwan guda biyu ga sanda ta koma macijiya ga kuma hannunka na haske Allah ce fi tis'i ayatin wa'annan abubuwan guda biyu na cikin ayoyi guda tara za mu baka ila fir'auna wa qaumihi zuwa ga fir'auna wanda yafi kowane kafiri zama kafiru a duniya yafi kowane zama tantiri tantiri a duniya yafi kowane dan iska zama dan iska a duniya Allah ce zaka je wajen fir'auna ne wa qaumihi da mutanansa aya tar Allah mu'jizatar Allah bai wa annabi Musa can a wata aya Allah ya ce walaqad atina Musa tisu ayatin bayyinatin tis'a ayatin bayyinatin walaqad ataina Musa tis'a ayatin maf'ulun bihi Allah ce mun bai wa annabi Musa ayoyi guda tara bayyinatin kana ganin su clear ne babu duhu a cikin wannan ayoyi bayyanin Allah ya bayyana da su to daga cikin wayannan ayoyin akwai sanda sannan kuma ga hannun annabi Musa waton ya zamanto haske sai Allah ce innahum kanu qauman fasiqina tabbas fir'auna da mutanansa sun kasance mutane fasikai sai da Allah ya bashi lamba ta fasikanci Allah ce duk in ana buƙatar firfiri fasiki to oga kwakwata Allah ya ce fir'auna ne shi ya fi kowa Allah ce innahum kanu qauman fasiqina mutane ne fasikai wato sun kharij na an ta'atin lahi ba sa wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a sannan kuma sun dage a cikin kafir sai Allah ya ce falamma ja'ahu فلما جاءتهم آياتنا مبصرا قالوا هذا سحر مبين
wajahadu biha وجادوا بها مم.
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا
مم.
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah ya ce falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin wajahadu biha anfusahum anfusuhum was- wajahadu biha wastaqanatuha anfusuhum zulman wa 'ulu- wa 'ulwa wa 'uluwa salati fanzur kayfa kana 'aqibatu al-mufsidin Allah ya ce falamma ja'atuhum ayatuna yayin da ayoyin mu suka zo wa fir'auna da mutanansa mubsiratan ayoyin ga sunan watan wadiha bayyinatan zahira bayyanannu suna ganin su clear qalu sai suka ce hadha sihrun mubin wannan sihiri ne bayyananne ai wannan ko kana haba wannan Musa ashe kai zauna ka tayin wanda yana sihiri na goyo ka ko goyo ka koyo bokanci mu sani ba sai Allah ce wajahadu biha eh wajahadu biha sai suka yi watan jayayya suka kafirce suka karyata a waɗannan ayoyin da annabi Musa ya zo da su wastaiqanataha anfusuhum rayukansu sun tabbatar da cewa wannan ba sihiri bane gaskiya ne da wajen Allah subhanahu wataala su sada abinda annabi Musa ya yi ba hau sihiri ba ya fi karfin sihiri kamar da kafirai yanzu ba in ana karanta musu Qur'ani su sada cewa wannan abin ya wuce hankali dan annabi Adam Qur'ani ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake sai Allah ya ce wastaqalataha anfusuhum zulman wa uluwa sai ga su kuma sun tabbatar amma dan kin Allah subhanahu wa ta'ala dan zalunci da ketar iyaka da kuma takabburi girman kai su fara jayayya da wa'annan ayoyin Allah sai Allah ya ce fanzur kai da ka saurari wannan karatu da mu da muke saurare gaba daya Allah ce mu tsaya mu kalla da ma wanda sauti yake kai ma da wanda zai ji a rediyo da tun annabi Muhammad a gaya wa sahabbai da su kafiran Allah ce fanzu kowa ya tsaya ya duba kai fa kana aqibatul mufsidina ya karshen makwalata su kasance ya labarin fir'auna ya kasance ya Allah ya halakar da fir'auna ka dibi yadda Allah ya halakar da Fir'auna cikin ruwa ruwa ne wa Allah ya halakar da su shi har alfahari yake yi yake cewa hadhihi al-anharu tajri min tahti yace wannan tekun suna tafiya ta karkashi na sai ga su kuma da wannan abin Allah subhanahu wataala ya kama shi Allah ya kare mu sai Allah ce fadur kaifa kana aqibatul mufsidina ka dibi karshen mabannata ya ya kasance sai Allah ya ce wala qad atayna ولقد آتينا داود وسليمان علما me suka ce وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود
Allah sarki وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين Allah ya ce walaƙad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuha an-nasu 'allimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay'in inna hadha lahu al-fadl al-mubin Allah ya ce walaqad haqiqan litahqiqi kenan kissa ta bi da Allah zai ba mu a wannan sura Allah ya ce ataina Dawuda mun bai wa annabi dawuda wa sulaiman da annabi sulaiman ilma Allah ce mun ba shi ilimi mun bai wa su mun ba su mi al-ilm Allah ce ilimi babban abin da Allah subhanahu wataala zai maka a rayuwa ya baka ilimi Allah ce mun bai wa annabi sulaiman annabi dawuda da ɗannansa annabi sulaiman ilma Allah ce mun ba su ilimi min ulumin duniya wa din mun ba su ilimin duniya kuma mun ba su ilimin addini mimma hasahu Allah bi ilmihi daga cikin abin da Allah ya kebance musu na ilimi wa qala sai ga annabin Allah annabi Dawud da annabi Sulaiman suna cewa alhamdulillahi alladhi faddalana yabo da godiya ya tabbata da ubangijinmu ubangijin da ya fifita mu ala kafirin min ibadihi akan diyar cikin bayinsa godiya ta tabbata da Allah wanda ya fifita wace fifita da Allah ya musu na hadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su annabta kaga fifiko ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa annabi Dawuda da annabi waton Suleiman annabta sannan kuma Allah ya ba su mi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi sannan kuma Allah ya hore musu waton cikin mulkin su ga mutane ga aljannu ga shaidanu ga dabbobi sai suka ce godiya ta tabbata da Allah da ya fifita mu shi sa malamai suka ce idan Allah ya maka baiwa ya maka ni'ima to ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'ima da baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum in ka gode wa Allah sai Allah ya kare mu sai Allah ya kara muku wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin suka ce godiya ta tabbata da Allah wanda ya fifita mu akan diyar cikin bayinsa masu imani nan za mu kwana da ikon Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma gobe in Allah ya kaddarta fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh